الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عدل الأربعة شهر بوت الجماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ga darasi na ɗari biyu da hamsin da uku za mu tashi darasi na ɗari biyu da hamsin da hudu shafi na ɗari biyar da sittin da hudu a watan nuska hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da tamanin da hudu cikin kitabul jeri wa sila za mu tashi babul wasiyyati bil jar wal ihsan ilayhi babu da zai magana akan wasiya da Allah da manzo suka yi akan makoci babu da cikin da ɗaya kenan da kuma kyautata masa a wannan masallaci da albarka na Sauda ya fata bin Jamal radiyallahu ta'ala anhuma da ke kungilan gangan albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haka zaman mala yake babu da wasiyati da ja babu da yake magana akan wasiya ga magoci wal ihsani ilayhi da kuma kyautata wa makoci الحديث عن ست مئة وأربعة وثمانون حديث من لما تدبو إلى دليل الثمانين دبو yace ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi sura da amince Allah tabbata a gare shi yace ma zala jibril ko ma zala yutini jibril bijja wata ruwayar ma zala jibril yutini bijja ta ce ma zala yutini jibril bijja bai bushe da ne mun wasiya wa mala'ika jibril bai bushe da ne mun wasiya akan makoci hatta baran yake har sai da ne tsammani ne da su annahu shi makocin sai wani su zai gaji makoci in ya mutu saboda yadda annabi ya malaika sun ji yake na ana tawa annabi alaihi salatu wassalam shi makoci ba kamar yadda malamin ya yi bari so ba wai iya kyautata masa ba rashin cutar da shi ake bukata ka kyautata mar kuma kada ka cutar da shi na ba mu labarin misalin sa'adu susturi sa'adu susturi jararre ne ga gurin ɗaliban ilimi wanda ake bibiyar mutane masu nagarta shi ne wanda na ya yi makwabtaka da ba ma guje ba ma bai guje ba ba ma guje shi majusi ne bai da addini sai gani sai zanto ya kullo masa da sokawai ta cikin gida fitsarin da abin da gudan na cikin masu gida sai samu bawo kawai shekara sai yan ba ta yi ya cika sai ɗauka ya je shi ba ƙara da shi shi ba a sai da aka kwana biyu wata da ya ga roba ba ku ne yau ya ga roba ba ta cika ba babu wace gari ya ga babu a kwana na uku kawai sai yi ya tambaya ya kwankwata ya buga makofa ya ji magana an bashi jini ya ji yake gani ne kwana na kwana biyu kana da lafiya kuwa yake na ga yake wala ba da lafiya a kwantini yake su gari na ta gane cewa ba na na yake saboda ai na ga robar da nake dauka a jiyan zuba babu yanzu komai a cikin kwana biyu ko ke wallahi yana kwancin yanzu da gwalona da kazanta tana zuban ma a gida amma ba za su gaya ba sai ce ba bukata ya yace ai mu addini annabi cewa ya ma zala jibrilu yutini bil jari hatta banantu annahu sayuwarisu malaika jibrilu ya gushe zai da yin wasiya akan makoci shi da yin tsammanin in ya mutu makoci zai gaji makoci sai ya haka addinin da yake amma na zauna ba musulunta ba sai zai musulunta shi ke shi ne maganar da nake yawan yi ba wai kawai in wani abu ya zo ka karfe musu abinci da waye ka ci ne ba shi ke nuna wanda kake zaune da shi ko wani irin addini ne da obi mu'amala ta ce da gobe ko bai addinin ka wajen shi a wata in wani abu ya zo za ka ji ya ce wani mutumin kirki amma kullum kana ta bayanin kai musulmi ne in an tara da jiya ya ofis ɗin ku kafin ne sai lokacin a zahar ya yi ta ɗau huta wai kai sallah ka kallon mutumin banza suke ba idan aka kawo ɗan mata kwafofi in kwafofi ne ko kuma wasu ma'aikata mata ofis ɗin ku da ka ɗan labarai sai ka ɓata yayan mutane kafin su koma inda za su koma ɗan wata biyu ko uku sai lokacin azab ya yi ta ɗau buta kallon mutum ban za su ba idan wata magana da ta zo ta ƙara biyu a ofis ta alimin jahala da kai za a yi kuma lokacin sallah ya yi wata yin kan alaji sallau ta ɗau buta kallon mutum ban za su ba mu'amala ta ce wa a gurin da za ta nuna waye ce za ga wasu da yawa wannan zai janyo wani ya gaya ma cewa Allah yana so ya shiga addini saboda kai kawai mu'amalar ka ku bayyana da kyau na ja wannan magana ce abubuwa hudu ne ya kamata duk musulmi ya ko bai karatu mai zurfi zai kiyaye aqida ibada mu'amala akhlaq wannan abubuwa hudun su za ka biya duk wani abu da za ku yi da wani kawai ka auna gani in ya faɗo matsalar aqida ba compromise lakum dinukum waliya lana a'maluna wa lakum a'malukum idan abun ne ibada shi ma ba compromise lakum dinukum waliya amma mu'amala da tabi'u wannan za ka iya haƙuri a danne gaba don ka kyautata wani to shi ne abun mamaki har yanzu musulman mu su ka buɗe wa'in su ka da ganewa sai ga wai wani abu ya zo ba ya san ta kuɗa abubuwan da yake jayuwa a kasa fahimta in ka bai zama hudun ko ba za ka iya janyo aya ba ko za ka zauna lafiya duk abin da aka zo a kansa fara bambancewa zuwa ina ya fada wannan abin ibada ce to ba wani bai da haƙƙi a cikin Allah ne aqida ce wannan abu wani bai da haƙƙi a cikin Allah ne amma mu'amala a kana da haƙƙi kai za ka iya sallamawa wani dan ne kawai dan wata matsala ga shi a ba mu'amala sai Allah ne da su sallama yayi hakuri Abdul Hudaybiya ba daga baya ba mun hule da nasara ba su zai na umar mutum ji daɗi yadda aka ɗauko wannan tsarin ba don ne ka ko ba za ka gane zurfin abin ba sai ka yi tafiya daga maka daga madina za ka maka na ba da wannan misali cewa wannan aikin hajjin da muka yi shi da Allah ya mana jarabawa muna biyo kanshin maka aka ce mu juya saboda direban mu bai da bai da license na shiga cikin harbi masha shi wannan misali gaba ɗaya fahimcinsa ya ƙare wallahi zunubi talatin ba zan ta ke min su ga maka amma ka ce biya akai larab akai ka san shi kuma wannan da yake nan ba akai yadda ka san talbilu ne ba talatin ba irin nan namu bane nan ba ina wallahi ko kalla ko me za ka ce za ka kalle ko ta ce jami'a ba ruwa aka buga aka raya ka ce wallahi sai ya juya hankalin ya tashi saboda ka ga mu ga mota babban alhadai muna ganin ta ne ko ta ne ai akwai jaji hankali hankalin ya tashi wannan mota wasu gari kada mu na ce ni ba ban agent bane ko kuda ba ba agent bane malam ai ba gwamnati to me zan ba saboda kawai ne muku wa'azi mun zo a cikin motar shi ke komai gaba ɗaya ni kan na mu an kai yana da jeji Allah kawai kowa zai zo malam don Allah da zaka ce ba akwai abin da zai iya mun ya magana da rani mun yi ba shi da bani dole ka'ida kawai a matsayin shi ne aka rika communication da kamfani ya ce wallahi jaziya saboda haka aka farka ka muka biyo an yi tafiya ba a daɗe ba muka samu kuɗi muka tsaya muka ce ba kafa kamar da mu Madina duk kasan ba za mu koma ba saboda haka bai zo ɗan kwanaki kaɗan ba a fara ayyuka aikin hajji da koyar da mu Madina kai mana su gina daji a daɗe nan gaba ɗaya kuma za ni shiga to ya tsaya a nan Allah ya taimake mu kamfani suka turo wani da ya ga mai fani yana zuwa ya fito shi ne shiga to shi ne muna zuwa mana aka duba aka ga yana da fahimci da aka ce mu muna wucewa mutane kowa sai nake musu to kun san wannan da ya tuno mu tawwar annabi alaihi salatu wasalam shi a kafa kuku mu yanzu a mota mun zo kowa hankalin da ya dai nake to su a kafa kuku kuma Allah ya yi ma alƙawari ko kuma da Allah ya ce ba za a shiga لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد فدوب لام لام القسم قانون التوكيد na karfafa zancen cewa tabbas za ku shiga amma da aka zuwa kace a biyu la tadkhulun al masjid al harama in sha Allah anna muhallikina ru'usakum wa muhassirina la tadawun Allah ya kariya ne wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha amma kuma sai da suke biyu ne shi wannan da ku tuno ko ku tuna yaya Annabi alaihi salatu wassalam yayi shi a da lokacin shi wanda ta zama ma bai minti ta biyar ba su shiga cikin maka amma ka ce su juya aka buga aka ya ce ki wallahi ba za ku bace wata shekara ka duba ka gani Allah ne ya faɗa yace za ku shiga shi ne da zai dawo ka ce ya rasulullah ba kai kace wai Allah ya gaya ma za mu shiga ba sai yace ni ne da gaya muku amma na ce muku yanzu ba ta kai yanzu yanzu ba kawai Allah ne ya ce za a shiga yawa yake kuma na zamta cewa za a shiga to wannan ba shi ne yadda Allah ya rubuta cikin sarki yake wato tsarin to ko da sai ma Allah ya yi mu kalli wannan shi ne duk lokacin da mutum yake zaune da wanda ba musulmi ba to yi masa mu'amala ta kyawa yadda za ka koda gurin aiki suka goyi ma daji ko murna za a rika faɗa aiwa na mutumin kirki in ka ga an yi faɗa da jito akan rashin gaskiya ne haka yi kamata amma mu ce yanzu duk wani abu na rashin gaskiya da kai aiki ai ba wani abu da za ka biya mu babu to kun ga sa'adu tutturi dalilin mu'amala ta ne makocin da ya musulunta makocin nan kuma ba ma gudu Abdullahi da Abu Bakar a Makka yana zo kusa da Yahudi kuma ga gidansa da na Yahudi duk lokacin da ya yanka ko ya kawo wani abu kira abin da iyayen yake yi da ni dai na san wannan a ƙananan shekaru na na san cewa da aka kawo abu ana ba makota za a zo da abin da ake yayi an zo da rogo mai gidan ya noma wani abu da yawa an zo da shi zai ce a raba makota a rika ba ku kuna yi har wani abu ake dauke za a zuba a faranti da yawa sai a ce kawai ka bulai amma da zan babba ku ke da mutum za ka rika je kwai kwai ba ruwan da ne ko kana da yara ko dan yara ta aje a ko ce a ba yara ba a yi kuma ba musulunci ba ne Allah mutum ya zo da kayan miya da yawa kawai ya dawo daga tafiya ba wai dan gidansa ba dan ana ba wa makota duk wannan dalilin suna ila laban na su ba ke suna to shi ne illa to sai ce an ba wa makoci na shi kai ne tambaya ya san za a ba sauran wanda makwacin nan kai ce wannan bai wuce da ya an bai shi to alhamdulillah Abdullahi da Umar shi ma haka ya rika yi a Madina shi ma yana da makoki bai wuce shi in yana tambaya ma ma ta gidan sa sai har sai mun gaji da tambaya kun kai wa makwacin nan na ko bai wuce nan sai an kai masa mai gida a jima ya kuma cewa kun ka kai masa an kai masa sai ya gamsu cewa an kai to hankalin da zai fasa to duk wannan dabi'u ne da ya kamata a ce mun dawo da su kyakkyawar mu'amala ita ce ba ko mutum ya amsa suna a musulunci a baki ba nomi da musulunci in da musulunci duk abin da ya gada ma yake yi ga dokokin musulunci ba sa yi ko wani wani wani mai gyaran wani mai gyaran ya ba wani a kaji ya ba shi gyaran talabijin ya biya shi kuɗin da yi yaran ba ka san su kullum ya zo ya sa shi zai ce ga wujiji ya yi ta zuwa ka san ba ya wuce ne yanzu ya ka samu tanti da sai ka shekara shekara zuwa ko ta ga jiri ne ba Allah shekara biyu sun za ka shekara zuwa ne gyara ba wani sai dai ka hakura da rediyo har yau ba na manta rediyo na gurmani kuma ina ganin su a cikin dandan nan har yau da yi ba da rediyo nan ba wani lokacin da ne kawai zai tsinki amma wallahi haka za ka zo da ƙarshe sai su buɗe da goji wani gyara da abaka sai saboda haka kullum ya zo sai a ce baya kullum ranar yana a hangoji cikin majalisar su sai yi ne Allah akbar wai tallaye da ya yi tabbara ya ce Allah akbar sai wannan da ya rawar sai karya Sami Allah wa mana da yake karya. Allah wa kuma yake karya. Kaza ba Allah wa kuma a'a sallar da kake yi sai karya san karya kake. Sai karya kake domin ya san ba ka yi sallah ba. Wani abubuwan ɗan uwa muna da buƙatar shi makoki bayan hana cutar da shi sannan kuma an ba da umarni a kyautata masa shi za ma da yake alwasiyatu bil jari wal ihsanu ilayhi ai ba ta yi mutan da ba ko je ka da tambayi labarin alaji yusuf abdullahi bin ziyad je ka samu labarin sa a kofa wanda ka san ne riwayar da aka kai kawai akan akan masallacin su cewa su ɗan izala ne kaza kaza kaza amma da zai gani ka je ka daban daban da aka makota ba ita ba ka je ka nemi labarinsa yana da misalar ɗan gun da ba sa yin su kuma zanga-zanga ta kai ba ita ba banda masu kuka aka yi kuka waɗanda na sani a kowane na sani wasu abokan da muke harkar kan jawa dama shi kana tare da shi ba abin hannun sa ne da ne ba mutanen da zazzabi ya ba wa gida ya kai maka la tu adu la tu sa ya ba ka gida zai kai ka maka bi da ne ba makota ba a biyo ruka zai da ake shi wannan abin da hasan zazzabi ne ke cewa makota ɗari da sittin ne dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya arba'in to shi kusan za ka yi cewa ya ke karanta in abin ke da sun sa yake a raba gaba da gaba da yamma kudu da arewa kuma ga kudin na hanyar da ya kare ba mutane ne cewa Allah kallon mutum to sai barka ne da ka dauki da yake ana inda wani abdi wa ana ma'ahu idza da an yadda ka tabo Allah kan kace Allah na ja faɗa wannan kalma idan kace Allah talaka ne sai baka talaka amma sai ce Allah ya kuma wadaci ne ko wani gani yau da ne to sai ta wadata ta wani abu da ba ni sha'awa da wani amini na da muke tare da shi wani abu ba ni sha'awa yau yayi wani abu da ya burge ni na yi sha'awar wannan abu kuma na ga amfanin zaman tekewar mu ke wannan ita ce abota a cikin yara da ke yaransa sai wani ya biyo sa na miliyan ɗaya da dubu tamanin kiwo yake tun da yadda da tsakanin sana'a bara dubu ɗari da hamsin ɗari biyu har sana'a miyajiyar a ƙara irin abin nan ka ga sai san wannan shi ne mai fiko ai in ya zo neman yadda sai ka bar shi ba ɗan fa'ida ne kan karfe ne wannan ba ɗan fa'ida ne saboda haka sana'a ta tun daga cikin ya fara yanzu ya fara kosa har ya biyo na miliyan ɗaya da dubu tamanin su sai Allah ya mawa wata jarrabawa sai san ya ji bai da lafiya ya ma zauna bai wuta cin ne da shi bai ya ma kasa tashi gaba daya ka san matsalar kuma mutanen na ka kira mahauci ya samu kudin bala suka rike masa rashin mutunci abin da ya kira suna kira dubu ɗari shida wannan da dan dama dama ma ko eh tun da ma eh da dama dama saboda haka shi da mahaifin da kawai da suke kaza ya hannun dillar karfafa ta za a kawai siya idan muka siya namun alabar wa jama'a wallahi yau na yi kukan farin ciki da daɗi kawai da sanar sun yanka sannan gaba ɗaya duka an raba wa makota duka kusan a tsokokin nan gaba ɗaya gidan da ba su samu naman nan ba ba sai dai ba gane ba ko ina an kai ɗazu da yamma kuma nake masa na rantsewa da Allah wannan abin da kuka yi iya farin cikin da wato kuka ta al'umma waje da sabuwa nake sannan abubuwa da yawa da Allah maɗaukakin sarki zai warware muku wallahi da za a buɗe muku su da za ka ce duk wata za ka rike sai na baki misali na ce akwai bawa Allah da an kai ba shi da lafiya wanda da ya ramo mun ma a dara aka mota dan ya babu labari ba shi da lafiya yana rashin lafiya ya dai yana bawa da ita a canji an kai shi indiya har yanzu dai an je duka duk kasashen da ake jin cewa akwai kwararrun likitoci an kai su daga baya kawai aka kyale shi yake ganin likita wani wani profesa consultant ne yake zuwa yana ganin sa saboda haka ranar sun dawo akwai wurin da suke tsayawa suke nama ina ka zuwa da bayan mota a zaune ina ka tsaya kafin a zuwa wanda za a tafi da jiyar wanda za a sa a kuri zaɗin nan da yawa kawai yana bayan yana kallo sai an zo ta mata tana kankarwa irin wanda ake tsara kuma kuri ne na yanka ce babba in an yayi lalurin nan ta ɗauka a tara sai da mai lawan ya zo kawo musu nan sai kira wasu aka sauke gilas sai da yake matan da take yace sun san nawa yace lokaci bayan lokaci aikin da ke nan kawai da zo ta tsinta sai ce to abin da za a yi kullum kullum in ta zo a ba ta na naira tara duk wata za ta zama da kuɗin wata ɗaya kullum ko ta zo ta karɓa a gaya mata ba kuma buƙatar sai ta canza kawai a riƙa ba ta ka san wani abun almara wallahi azim ba ai ta biyu ba zai warke daga ciwon ka gaba daya ta biyu ba ai ba sai warke Allah ma ya ce wai ba san da ni wani shiga da ni na wannan shi ne da ni wannan abun saboda Allah madaukakin sarki annaba da sallallahu alaihi wasallam gama ya ga mana cewa man da fasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya na fasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah duk wanda ya yaye wani mumini damuwa daga damuwoyin duniya shi ba iya damuwar duniya Allah zai yaye masa ba ta duniya da lahira Allah zai yaye masa da yawan shi ɗan da yake mana wasiya da wahayi talauci shi sa ba mu ba gane Allah ba amma a cikin Allah in dai kana bayarwa to baya amma idan sai wanda Allah ya tsare a shekaru ya ido kuma da fakara wa ya murkun bil fahsha kullum dai amma yake in ka ba da dubu ɗaya ba a cikin da yake yana kai maka ji haka zai yi ba kana da dubu ɗaya ba zai ya kai maka ji sai ce ba shi kenan kuma za a ga kuɗin ba ka san me kai da su ba amma mutum yana so ya gane wannan ya ɗauki wannan ɗabi'a ya gani cewa idan Allah ya bashi yana neman wanda suka rasa ya ba su to kai ma Allah ya biya naka ba wannan shi ne shi musulunci so yake ko da yake ya zama mutum yana wato bai cutar da kowa ba ba cutar da shi ba ya zama kuma waɗanda kuke zaune da su suna yabawa da mu'amalar da kake yi to wannan shi ne واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا بنت وبذي القربى واليتامى والمساكين ذي القربى شيء ما عنده شيء كما قال حديث ابو هريره بن النبي يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه duk wanda makocinsa bai amince daga sharrinsa ba to bari shiga aljanna ba shine misalin da nake bayarwa me ta yaya aka gane wannan shine duk lokacin da makocinka baya gari sai ji labari an ce wani makocinsa ya shiga gida makocinka ka ji labarin ya shiga gida gaban ka ya haɗi saboda tsoron in ya shiga gidanka ba alheri ba ne cutar da kai ne to ba mutumin da yake ba ne amma daga lokacin da ya ji labari wani ya shiga gidana ya ce ko shakka babu matsala a cikin kai ka san wani abu da zai yi na gyara ba ka jin tsoron fitar da kai su gai to wannan shi ne makokin ki malamin sa suke saboda kula da makoki ba ba idan makokin ke ya taho ya taho da ne da ka tsara mata ido ba sai ka gane biya ne ba yadda ba Allah ya dawo da mu الحديث عن الستمائة وخمسة وخمسة وثمانون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يأتيني بالجار ملائكة جبريل بوجودي لينا يمن وقيا أكم مقوتي حتى ظننت أنه سيولده حسين ليس مالا ليس تنجوا إذا مقوتي يمس مقوتي زي ذلك باب استحباب الشفاعة باب da yake magana akan an so الشفاعة الفرما إيه irin yadda yan mazan jiya iyayen mu da dama suka rika yi cewa a zuwa kana zaune ka so kawai mutum yana jami'a ya ke kawo ka kaddinka a nema ma alfarma amma rufa admission din amma saboda suna da kafa mutum ya samu ma admission wannan abu ne mai kyau ana ɗaukar aiki a guri ka cancanta kuma a karɓi takardar ka a nemo ma wannan abu ne shi ne shafa'a ne amma ba mutum ya zo ya nuna sai shi baya alfarma ba ai gaba ɗaya aljanna ma da zaka shiga bawan Allah alfarma za a yi ma wallahi sai in aiki za a wani yanzu to ne muka sauki awa ashirin da wurin ka gani wanda ya kanci a ciki ba komai sauki ka da gani ka koda ba za a yi sallah awa ne sallah gaba ɗaya awa ɗaya duka guda biyar awa ɗaya a cikin kenan a bata awa ɗaya duka sallar awa ɗaya kai na rana saura awa ashirin da uku to ne kai awa ashirin kai kana tilawa baccin da awa nawa takwas kaga bacci a sofi da jiya awa nawa na takwas sun yadda takwas sun yadda a wajen takwas sun wani obatiri kaga na rayuwa to kaga sun yadda kun yadda takwas sai wani obatiri na rayuwa to za ka iya cewa in ka shekara sittin a duniya ka shekara ishirin kana danna waya shekara ishirin sai kai kana danna waya in kana zuwa jini ko kwallon kafa shi kuma nawa kallon biyar madina da barcelona awa nawa hunji nawa dukkan tattaro su ka gani da wannan aikin za ka shiga aljanna an yi ga annaba alaihi salatu wa salam ce aiki da yau kuma zai shiga da shi aljanna ba in ya aiki za a bi to alfarma ce to shi ne yake cewa Allah ya ji mana ya ba ku kun jara ba cewa ba kawai bi sai ta bandi ba to shi ne yake cewa shi ma dai ta haram shi abin da ba haram ba ne ana yi mutar akari radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل النبي عليه الصلاة والسلام يا كثر شيء لم يتنبه يجوما أو إن بني إليه حاجة وأكني موت بقاتا ولا أن عليه الصلاة والسلام قال جاء النبي ادفعوا ku taimaka ma ku da rubuci Allah ya ba ku lada shi annabi ba ya cewa babu ka koyi wannan dari a kai ma na ce ba muka za ka ce to Allah ya huru babu ta fitar da cikin dictionary ɗinka ko a gidanka in ba ta kace ce kaza ta ce to Allah ya hore ita kuma ta gane cewa Allah ya hore kana nufin ko yanzu baka da shi Mun ka koyi wannan da matarka da 'ya'yanka za ka ga ba za ka rika shiga tsakanin rayuwa a cikin rayuwa ba za ka shiga tsakanin rayuwa saboda haka ikba'u tu'jiru ku rika yin alfarma tu'jiru sai a ba ku lada ويقضي الله على لسان نبيه ma ja sana Allah madaukakin sarki ya zartar da abin da ya ga dama a wato a harshen annabinsa yana zartar da abin da ya ga dama a harshen annabinsa annaba ne da zai tsara da ya ga mana cewa kairun nasi manyan fa'un nasi ko mafi alkhairin mutane shi wanda yake amfanin mutane yau ba wala dan ka zo da an zo taron unguwa an ce a tsohon minista ne to ne kai an ba mu ba da wannan wannan labarin cewa babu da yake bukatar ta amma ce wani ai wani professor ne san da yana wurin aikin yara kaza ya ba wa admission ya samu wannan haka ake da ka samu aikin kamfani da raka da yi wasu wannan shi ne amfanin ka da kai ilimin ka yanzu da ka zo Allah ya hore ma kan injiniya ne cikakke ka san fizik ka san ka san chemistry ka san wata yan layin ku guda hudu da yan sani ka koya musu ko kuna je na wuce ne ka taba ko kawai dai dai wambo kai ta yawo ana cewa kai ka ka taba ba na taba kiran su na koya musu a biyu ba abin da ya hada su da su to zo da haka ba a kula da irin wayannan kawai wanda zai zo cika unguwa da suna ba a yi ba su ke bukata wannan yanzu wani bawa Allah da gani kwanan nan naga ana sa a social media a nan cikin gari na san unguwar da ya zo cikin layin irin cikin garin nan ne ya yi rumfa ba fashe a cikin layin kawai da ya zo harbar da aka yi yana shigo da gidansu na iyaye ya zo ya gyara ya samu kuɗi kawai sai za a kai kekunan tinki gaba ɗaya a rumfunan na aka zuwa da safan suka fito duk matasan layin nan ya ɗebo wanda suka iya ɗinki kawai koya musu ɗinki ki za a rora da su a muku lacca shawa ɗaya a kawo muku koko da kotai wata a sa buredi da kayan ku sha bayan an zama lacca a ce kowa ya hauki yanzu da yawan su iya danki Allah mu da ake rana a nan nan cikin gari yanzu wannan zai ajiye mota ta fasa majalar ba ta yi gaya ba ko da kake sha Allah da tsawon su da kayanka a kan kayansa sai inda karfin su ya kare To wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da kyau. Mala yake cewa kaga Allah ya Allah ya jikan alaji fai har yau in na tuno in na kalli littafin duk wanda na zo muraja na littafin nan ko sai ya faɗo kun ga dai daga baya ma na san ke fara siyan littafi har yanzu akwai matasan da zai kalle su a nan dalilin wannan lulun suka fara zuwa makaranta Allah har yanzu ina kallo su a lokacin lulun bai ba dubu ɗaya ba suka gaya mun za a karatu ne ce na isa da na ba da condition ina nake kuma je an je littafi aka ce ana gaya mun je je guda kuɗi a gidan duk da daga baya akwai iyaye da suka tafiya amma shi buɗe sunna gashi yanzu yana kwanci wannan karatun da muke yana da lada yana da lada shi ne sadaka jariya shi ne sadaka jariya Isa wanda ya yi tambaye ni kwanakin baya tun ba da ne ba cewa kaza kaza na ce a in kana za a yi alheri dan da ka bushi iska a gaya mana za a gaya mana za ka yi da ke mu muna da ɗaliban ilimi mun san su har yanzu suna da ƙoƙarin zuwa da karantar amma na ba sa iya siyan littafi Allah ni ina da su wani bayan ya arin damun kan dai ba ne ka bane cutu ya zama aka yi ba ma ka tattara duka ka wani kake to da Allah in ya gama a baka duka amma ka ana ba guda ɗaya ko kuma suna da azaba za ka ga mutum ya abin littafin ya ka ya karanta bayan shekara ɗaya kuna tattaunawa kuma ya baka rabaran abin da ya karanta amma ba ta babu abin duniya babu kuma littafi Allah ya hore ga gaba ɗaya kai ma daga cikin wannan zakar ta ka karka fito da ita kawai ka ce wannan ga wata dubu hamsin so kake kawai a nemi mai littafi wanda yake da buƙatar littafi a biya a bai da ka jari a littafi zai fito yanzu a cikin kasuwar yayin karanta kurmi in dai kana so ya shiga littafin da ake so contemporary littafi da ake karanta Allah sai ya sa dubu daga dubu ɗari biyu zuwa sama wani littafi ba na ne ya fito a na gaishe da je dubu ɗari shida da tamanin aka software ai duk inda littafi yake duk muna da na software amma da ke littafin da za ka zo duk ka duba wannan littafin nawa da mujallaji da ɗaya da na biyu da na gaba ɗaya ka duba su za ka ga duk ina rubuce a software ba a business babu wannan kudin da kaje akwai inda highlighting ba ake kawai in ka zo kai highlighting jike wannan kaga za su yi da wani gani cikin ɗan aiki ya yi yaje ma ya ɗauka ya je gyara saboda kana duba a software ba ka da wannan dawa ba wanda asasi kuma sannan ka an fi dadewa ana yi da harko a kan sarko sarko da ji a yi ka fara haramun da shi kenan in ba kai da gaske ba wani lissafin ka buɗe in ka zo sai ka kuma dawowa farko gurin da ka tsaya ba zai nuna ba ba sai ka dawo farko to akwai abubuwa na alheri da yawa da al'umma za mu iya kuma kar mutum ya ɗauka wai sai bi duniya ne kai a'a abin da Allah ya hore ba kai wani abu da kai wanda zai zama ba sadaka jariya wani littafi da na taba gaya yan IGT bin yi da yayin zagi yana so a jiya littafin nan ba mu biya wa yan IGT ba ma za ka damta biji ne ka sunan ta kenan kawai kai ne wani irin gudunmawa ka ba wa addinin Allah tambaye ka yana ko tunani kake wai in ana magana kawai sai wasu a kai ne kai ko aka tambaya ne kai je mu dan IDD ce na yada ki ina wannan daukan da kake ka yada kana da abin da zaka gaya wa Allah ga abin da ne ya Allah me kai ka ce na yada addinin Allah wanda yake karawa ya sani wanda yake nane je ya sani wannan shine abin da ya kamata kowa ya yi idan ko kana da wani abu da kake yi wa Allah shi sa wanda yake yi irin wannan wai wani ya bata ma da idan kana aikin ICC sai wani ya bata ma da kace to ai to ba da Allah kake ba ai aikin Allah yanzu wani zai bata ma da kace na sallah wata ran da aka wani abu wani wani abu ne masa silar aure nake nake cewa nake cewa ka an ina jiwa da zan dena mutane hanyar aure gaskiya sai mala afirka da isma'il shi mu mu rabbun mu da yaji da yaji za ka je da sallah ne sai ba abin da za a fata ita an yi da alheri da ma haka yake saboda wani an yi wuri ko karar an yi hana auren kuma ya ba mutane duniya mutane sun ce cewa ba za a fata ba abin da za a fata to irin wannan ne kowa ya nemi hanyar da zai iya shi ta nake yawan bawo ba ta hannu da shi ne shawara kaga in mutum ya zo yanzu ya zo yake wannan masallacin bari zan rika ba ku naira goma kullum wallahi ba zai iya ba wallahi da zai ba a iya waki shawarar da nake ba waki ne ran da ka tsufi iska kuɗi ya zo da yawa su tebu mai yawa ba amma wannan na yi kullum wallahi ba za ka iya ba aiza yau da gobe za ka ji kawai ta dubu kawai ka yi iya abin da za ka iya iya lokaci guda bayan an huta wani abu ya zo ka kuma ɗiba kai amma wannan wanda za a yi continuously ba a iya duk da kan da kuɗin to wannan shi to shi ne malai yake cewa babu fi babu mujalasa ta salihi babu da yake magana akan mutahabbi ne ka zauna da mutanen kirki wa mujarabatu qurana istu da nisantar mutane abokai muna da abokai kari fa kullu qayyin lil muqarrab yaktadi wa in kana za sharrin fa janibu sur'atan wa in kana za khairin fa qaribu tahtani saboda haka wannan sura da mahimmanci ko da yake mu rika wato kiyaye irin wayannan abubuwan masu mahimmanci to shi ne yake cewa ana yi musa da kari ya nabi sallallahu alaihi wasallam kana masal jannati salih misali mai zama da mutumin kirki wasu'i da mai zama da mutumin banza ka halin da kamar da ke da turare ne mai gaban turare wala fi alkiri da kuma mai hura da shi mutumin kirki shi ne zai da turara wanda ba mutumin kirki ba kuma mai hura da jiki shi annaba ne da haka sura yake halil shi mai gaban turare ko mai zai da turare in ba an yi shi ya ko dai ba ka turara haka ce ko an zo duk ya za ku dawo mutane yawwa wai ma an tafiya a minu ko ka ciya da gari wai ma an tafi da minu ra'ayin riha tsayiba ko kuma ka ji ƙanji ne zafi a tare da da ya zo gurin kore za ka samu ko sai ka ji ƙanji gurin saboda turare ne jarwa za ka abokin kirki wannan shi ne kula abin da muke faɗa ba halin nufi ma an yi hujje ka na sai ce wala ta kulkiri amma da wurin zuga jiki kuwa in ma an yi hujje ka siya maka ko dai kona ba kaya in ka je ka zauna gurin sai yana ta hurawa ai ka ga wannan wutar da take kalle in maka yi hatta a wajen ka ji ta aliyar ka ta kula ba jika wai ma an ta ji da ri'an khabisa ko ka maka ka tashi gurin kana kauri gaba ɗaya jikin ka kauri yake kana wani haka wannan dabi'a ce shi za ko da yake ka rika a batun da ga wanto ne ga friend a wuce da huyu a in ka'ida an yi wani ratar albatar an tsari ne wa kullu qalilin fil muqarani yaqtadi wa in kana la jarin fa jahibu sur'atan wa in kana la khairin fa qaribu tahtadi za ka tattara yare da suwa yi abokan ƴaƴanka kai tattara yare kana bibiya wata wani alƙali ya dawo da yasa islamiyyar mu kwanan nan abin da ya bada sha'awa da matar matar da ta zo nake wata gaskiya da ba za a samu da ita ce malam irin da arba'in fa kaza kaza nake ce ta zuwa wata interview to me yasa za ki ta baro baka dalilin na tambaya in ka kawo min yaro me yasa zai baro indi irin da kin yayi wancan wancan malamin ba zai dauke ki ba mu ma zai bana amma idan mai sakaci ne na cikin makarantar wannan kana da kwamfin dole ka canza wa yaro gurin da zai karatu sun ci kula ba a kaza ba ka wannan daban amma idan sun kunya ya dawo nan ba zan kace to ba ne gaskiya sai dai ba mu sani ba saboda haka sai take malam dalili na kwarin da ne take wallahi kawai ke yin har da take yanzu ta yi waya wasu irin kawai da yanzu har ina magana yanzu wanda ta ne kace kuma da ba haka take ba kace gwara da da mata yan gwara nake a wannan tunani ne tunani ne ne kuma da tabo yarinya ne hazaka me sanin ya gabata da tabo an yau ba wani matsala domin ta canza yan gwara wanda da ya zo ya kashe mutum da sayin da tara bayan ya zo ya fice da rasani da ya tuwa malamin ka da ya ce ba cewa ya ka tuwa kamar gara canza kuɗi yana da abu mahimmanci ga wanda aka fata masa tarbiyya yake kamar da sannan a wannan gaba akwai wani listik da iyaye suke yi daidai lokacin da ya kamata ɗan ku ya zama ɗan abokin ku na kusa sai kuma ku sallama idan ɗan ku ya kai sha hudu wannan adolescence ɗin ya zama ya haura shi na da da ya hauro wannan to a ce ka janyo shi a jikin ka muna yawan wata da wannan ai suna cewa la'iruhu tab'an adiruhu tab'an la'iruhu tab'an wa sahibu tab'an kai mata zan ladabi shekara bakwai bakwai ta biyu kai yi mata wata bakwai ta uku kuma kai ce zama abokinka za ka ɗaura aure kirawo shekara biyu za ku kai zo ku tafi karatu kan kawai kun kaɗai ka rika zuwa Allah ya ce ko an fusa kuma wani kuma na raba a ɗanka janyo su ga inda kake zuwa duk wanda kake zuwa ya zanto ba ka jin kunya ɗanka idan ka a gurin amma duk wanda kake zuwa kana jin kunya ɗanka ya zama ko ya zanka a gurin to ba gurin titi ne ba aya ba hadisi wannan abin da kake ji a ranka shi nuna ba gurin titi ne العبد له يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين أبو بكر رانا إذا ما لا تزما أبو كان gaban juna in ba wanda ta tsora akan tsoron Allah shi za ina yawan bada misali injiniya Sheikh Abu Muhammad Garenya ya zo nan ya yi mana wato faɗakarwa Ranar na fara zuwa gidan muna harkar mu ta addini na je sallama da ji a gidansu mahaifinsa Allah ya ji ɗansa da rahama ya dubu ina jira in shi ne babban ɗansa kuma yaya ne a gurin mu ba sa mu wani amma ka za ka addini haka haka siyama yau wanda siyama zai ga mutum ya haifi mutum amma suna jan tawa tare yauwa saboda haka harka addini za ga mutum kafin ka ne amma abokinka na karatu saboda haka da muka je kawai sai baban da ya zo yana fitowa da ya zo a cikin shi ba wani abu yanzu ya zo gani da ya fito na ganin shi sai kuma gida sai bayan wani lokaci ma muna yi ne yake ce yake ce mun ka san san daga fara zuwa gidanmu yake ba ba amma ga yare ko ba yake yake to cewa yi biyu ne ko ce dan gidan waye wanta gidan da nan gilayi na yake a garin kai sai kada duk abun da ya aure saboda haka sai aka ce wa ai dan gida ne Jafar ne to kuma shi mai gidan mahaifinku sun saba da mahaifinmu tunda yana da guri a gurin yana yawan zuwa yau da shekara da shekaru an saba sai da ka ci gaba da mu'amala da shi shi ke nan karatu inda da na fito ya gaban da tarbiyya da yake kan kada ganin da shi ke nan karatu to wajibi ne iyaye su yi wannan wajibi ne sai ka san waye abokin ɗanka yanzu jiya da amsori ki ce mala abubakar yana wani yaro da ya zo baya zuwa makaranta haka zo mana jiki muka yi tuntuɗe ne kaza kaza da ƙarfi ne yake mana na ce ne kake ta take ba na san kariya kan sani sai ce mun gwaza gwaza ta ce komi gwaza gwaza ko yawa sai ce mun gwaza na ce ta da ce ne gwaza wallahi ba taba jin ta ba jiya ka san da ne kai ma to saboda haka sai rage to waye ke baka sai da lissafo mun wasu abokansa wasu yara duk ɗan waje nan da wani da wasu suna da in yaba da sunan da sunan da gaskiya za ta gaya shi ne da kuma wa ke jira sai ce ma akwai asirin fai akwai asirin fai ba ta yi ƙarƙasa da dubu biyu Allah akwai ta dubu biyar wa sai ya faɗi yaran yace to kai yanzu sai yace shi waje ake kun ga yadda abokan ke ta jabo ba shi suke a na ke jawa yace a bamu danta shi ɗaya yaran yana gun babansa kasuwa saboda suna zuwa kasuwa yana samun kuɗi dan na tambaye wayannan abubuwan iyaye su mun sa ido sai mun zai da wallahi kace yanzu kai abin da zaka kenan ka kiyayen ka mutanen kirki dai dai maka fara ya mutanen kirki kai ba za ka zama magajin kiyayen ka ba abin da zaka saka musu da shi kenan wallahi ya dina kaza kaza nace a ai ba bakin ka ne aikin ka ne yau da gobe zai nuna mana ka dina mu ga ka canja dole sai an kula Allah ya shirya mana kare mana nan babu fadil ne zane da bana dan ko to abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kusuri Allah ya muka cikin sarki ya yi mana na'am waza fi waza ba waza ba na'am la la wajibi wajibi na'am kamar mai laji za ka ganzu munafukai kamar ba su laji Allah to ai shi kansa wannan yaron da nake magana malam Suleiman shi kansa haka ne ki yaro ne bai ji jawo kan ba la ilaha to gaskiya sai mun kuma kula sosai sai an kula kaga gyara mun jure yanzu waza ne inna lillahi ai kana fara shi kan da yaron yanzu ka kalle shi shi kala da yaron sun sa gaba ɗaya lalace shi ya canja ka ga yaro bai hakki yanzu ya ji sai Allah ya jiya Allah ya rubu sarki ka kare alaikum assalam alaikum assalam na kai Oke, ita wata ran na gama da azkari da ya turo mana ita a gurbi. da kyau wanda an ta yake kajin fitoci yayi ta hanyar ta hanyar إيمانا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم Allah ya kare mu ka kare iyalan su kuma Allah ya shirya mana shi yasa za ku ji ko da shi muna sa su addu'a cewa ƴan uwan mu da kane da ƴan da su kawo da hanya Allah ya shirya mana Allah ya dora su a hanya mana jiya wanda ba su fada ba kuma Allah ya kare mana muna roƙo Allah da sunan kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa ka kofin sa madaukaka duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana ta'yan mu da kanni da ƴan uwa da suka kauda hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya na daidaiciya kadar mu Allah ka zauna da ita lafiya duk masu neman kadar mu da matsaloli da tashi hankali Allah ka mai ji kawo ka Allah ka zauna da jihar mu lafiya shugabannin mu Allah madaukakin sarki ka kinsa musu tausayin mu a zukatan اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.